إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara tsoron mu a markar ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a mundin da magaran jamhuriyar Nijar yau na juma'a goma ga wata na rabi usani hijira shekara 1444 wanda ya dace da hudu ga watan 11 2020 a darasinmu da ya gabata mun kawo ƙarshen suratul qasas kenan sha Allah yau za mu tashi farkon suratul ankabut kayan Allah ma yusu za mu ɗan karanta tambayoyi illayen wani tambayoyi suna yawa alhali ba hilin tambaya ba ne naka za mu tabbata tambayoyin saura idan mutum shurara a radiyo shirinmu na tambayoyi a ta farko bayani da aka yi sati da ya gabata na hana askin rabin gashi a ban rabi to shi iya tambaya shi ma'aski ne an an zo ya zai yi kunan kankari shi amsa da abin da shari'a ta hana kenan ba a neman kudi da shi zai misali wanda ya san saudiya an kai wajen ma'aska wanda suka fahimci addini mutanen da su ce ya mai duk hagiyar mu a suke shi haram haram sai shi haram nan da ya suka manzar shi daga amanin haram to kai ma ka ce haram sai nabi iya cewa mai matsayin hadisin da ake cewa za a ƙimata salat ilil mafaruda wannan ba aka ce ba ne ba akwai ruwa sahiya cikin sai musulun wanda na sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayanin an an tada sallah ya kama babu wata sallah sai ta farilla to wannan malamai kan tawili sai su ce in ka raka'a ta daya sai ka ci ko ta biyu an baka yi ba shine zaka shiri kuma wani ya kawo wala tubdi da amala ko ka ba ta ayyukan kinan baka cire ba kuma duk wannan bayanai ne wanda cewa da aka kafa aikinka to shi aikin ya bace kuma zaka da shi matacce ne shi an mushi mun zana kullun ta an an ta da sallar farilla babu wata sallah kullun sai ta wannan farilla bai ka musharadi kuma aikace abin da ya saba ma wannan wannan tarihi masu cewa in ka wara ka cikin misali Abdullahi bin Abbas ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ni ina sallah bayan ta da iqama ta sallar asuba yace fajazabani faqal atusalli subha arba'an annabi sai huzgo ni yace zaka salla asuba raka'a hudu ne tun an ji an kada kama farda kai wannan zaka da tazabbi kenan hudu kenan ka ana annabi da tambaye ma tana kake in ta bi ce ta ce ka tuko kun ce huzgo ni da ya shigo kuma ce ya huzgo ni na salla amma ta fajazabani sai huzgo ni sai zaka salla asuba raka'a hudu ne kaga inda har akwai magana dama ka tsaye daga tuku zai tambaya an ka kare an ta tsaye daga tuku ko da aka ce ka bata aiki kira nan da yake da shi ko amma nan husgo shi cikin shi ya da shi haka wani cikin bukhari wani ya yasko a da yasko ne a sallah ban ta da kama sallah su ba sai mai magana ba wanda ya abin da ya ga mishi ita gaba bayan kai sallah haka kewaye shi me ce maka me ce maka sai abin nan kadan mai da asuba raka hudu kenan kurin bayan ta da kama ka ci da yadda baka da abin da kai kurin shi ne kurin na yadda da ruwan tabi sai mai magana cewa bambancin tun da yanzu an ci gaba hanyoyin sadarwa akwai karatu kai tsaye akwai na talabijin hanyoyi da yawa menene kenan bambancinsu da kama halarta ka je kana ana an wani gaba yadda hili a yi maganar bambancin karatu wanda kana nan aka yi da ka shurara a talabijin ko kai tsaye ta hanyar sadarwa ɗan wa cewa ina ga wannan abin da ya dikurin ba abu ne a hili bambancin ba wani abu kusanci ma ba su da shi na halarta da maganar ka shurara ɓangaren ilimi ka ilimta ɓangaren ilimi kowa ne da zai shurara da wanda yake nan da wanda zai nan zai kaguwa amma ɓangaren bambanci misali sun sai musulmi a nan salasalam da yake bayanin cewa majtama a ƙaunin febetin min biyutun da talu da taballa wata darasu bainu illa hafatu mu mala'ikatu wa kashetum rahama ونزل عليهم سكينة وذكرهم الله في من عنده من دي رواية من ذلك تباب عند مثلا ذات هدو أو نودي قدا أشكت أبو أشكت أكون الله yace sai a wannan hali sai mala'iku sun kewaye su in dai kuna kan littafin Allah kuna neman fitar su mala'iku za su kewaye ku wannan da ta'ayyar sakina kuma nutsuwa ta musamman za ta sauko kanku ga mala'iku sun kwada mala'iku sun kewaye ku kuma nutsuwa za ta sarko kanku wa gashe ta marhama rahama ta Allah za ta zili da ku gaba daya kuma wa zakarun mallafi mun inda Allah zai ambace ku a wajen mala'iku yayi kari da ku an gama sai da kana gida ne ba sai bane ba haka cikin wata ruwa da cikin tarkiba sai ta inganta an manzon sai yake cewa man gada lil masjid la yuridu illa an yata'allama illa an ta'allama khairan aw yu'allimuhu duk wanda ya je masallaci ba abin da yake ni da ya je masallaci neman karantar alkhairi ko shi ya karanta ko a karantar da shi ya ce kan da ajiyar hajjin damar hajjatu ya ce za a ba shi ladan hajji kuma cikakken hajji kurin ka je ka ɗauki ilimi kurin a wani kaɗai an gaba da gida gama haka a cikin wata ruwa da bukhari ka musulmi ya kawo a nan sarrafa muke cewa idan mutum ya sallah a masallaci ya jira yana jiran sallah ya ce falamtar amalatu tusalli alayhi mala'iku ba sa gushewa falamtar amalatu tusalli alayhi allahama tusalli alayhi allama hamu in dai kai sallah kana jiran wata zama ba ba muna jiran sallah isha ba to wannan kai ba karatu ba kurin ka zamana kurin kana jiran sallah isha ya ce mala'iku suna ma addu'a allah ma salati allah ji kanka ya ce mutukar salati duk da wanda ya duk wanda ya salla ya tsaya yana jiran salla ya ci iya cikin kaman kuma kana lada kaman kana cikin salla lada da ake baka duk wanda zaka iya jiran salla in wannan kada ko ba karatu ai ba bambancin da yawa ne a takaice akwai bambanci tsakanin zawwa ka halarta da ka shurara bangaren ilimta ko zai ilimta ko ya samu lada amma bambancin yana da yawa tsakanin wanda ya zo aka yi da shi da wanda yake shurara yi Allah mana wafaka kan daidai wani na ga shi ne abin da yake wani 'yan tambayoyi sai 'yan wakurin ina ga mai ake cewa sai mai magana akan jam'in sallah biyu a masallaci ɗan uwa wani magana kullum ana bayani kan shi shi a nan sallallahu alaihi wasallam biyi bayani ba na hana jami'i biyu ko umarnin a yi illa mai masalar guda biyu suka zo wajen magabata abdullahi bin mas'ud a wurin bin mas'ud in aka yi jami'in sallah ba a jami'i na biyu sai dai a je gida a yi ana su bin malik rahimahullah radiyallahu anhu ana su bin malik shi iya ga har ma za a yi ta sallah sabuwa a yi hada kiran sallah ba da yi ba wannan sahabai ne guda biyu wanda kowa illa malamai misali mai madogara ta masu ganin ba ana iya yi akwai ruwaya ta ibn abi shayba tabbatatta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah an kare sai wani ya zo ana zamanar da sahabbai an ce abubakar siddiq ne ma abubakar ne ma a zamane sai annabi yake cewa sahabbai wa zai kama ma wannan ma'ana ya mai kaman jami'i jami'i tare an ce abubakar ne suka yi jami'i da wannan bawan Allah wannan ya tabbata wani shi ne hujja ta masu cewa ana iya yi da so ce ɓangaren masu ba a yi sai a wannan shi na fila ce shi gun farin lati haka da ba ba ne tarara haka annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa ba'ayin hujja ibnu mas'ud in yazo ba'ayi gida yake komawa kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci an tsare sallah sai ya koma gida da iyalan shi dan almuhimmu gaskiyar magana babu wani hani karara ko munni karara dan haka ne abinda ba mai je masu iyalan jazuwa kare fitina a cikin al'umma wannan isibin wannan limamin kai ne ya zo su soyi sallah kare wani fitina ya ce ma abu mai karfi da aka hana jami'i biyu a masallaci amma in ya kama an yi zai zama towa matsala za ka rikima kanta illa ni misali abin da bayani kan cewa ina goyon ba su ganin ba a yi ganin ruwa ta tabbata sun sani abi dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani wanda ya zo masallaci da niyyar sallah ban gama wannan ka zo an kare aka ce za a baka lada na wannan jami'in kamar da kai aka yi don wadanda wannan sallah ne kada sallah kana shirgima in dai haka kawai mun gane kuma tabbata mun zan shiga cikin abin da yake sabani ne kuka yi to shi da ne ke rinjaye da cewa in zan sallah gari daya wanda ya biyu ne an mun sani wanda ba ruwana mun ce ka biyu wani turi shi shi ya ga ana iya shi amma ni zan rinjaye da sallah gari daya amma wanda zai biyu bani turi shi amma ni dai gaskiya na goyon bayan ka ayi kamar yadda albani mu na suka bayi Allah wa ala Allah rahma bismillah har ko su da kabut na mutashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع من ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
إن شاء الله زام تاشي هرقون سورة العنكبوت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أنوا أبنيسنا وإن هرفوا في إرأي رمنا suna daga cikin wanda kowa dai bakin akai a kawo a bar mu Allah subhanahu wa ta'ala sanin su wanda cewa ganin su kadai wannan a farkon sura iya karanta daga wata mas'ala sananna a wancan zamani ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummi ne. babu inda ya karatu na abata ta balle na gama a karanta ba abin da ya sani kan wannan amma ga shi ya zo da littafi wanda aka yi da waɗannan haruffa da ake rubuta kalmomi na larabci duk da cewa kun bashi da malami amma da waɗannan haruffa aka yi wannan alƙur'ani kuma ya kalubalanci masu alfahari da wannan karatu da rubutu wannan kada wani matsayi ne na alƙur'ani ta daga Allah subhanahu wata'ala yake bayan haka Allah ya ce a hasiban nasu an turaku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu ɗan wadai cewa a wannan bayanin iya karantar da mu da cewa Allah subhanahu wata'ala don kayi imani imaninka da Allah bai hana a jarrabe ka jarrabawa Allah na jarraba bawa da abin da ya so a lokacin da ya so ko a gangan jikinka ko a dukiyarka ko a iyalanka wannan bai kwatanta cewa wai Allah bai san ka ne ko baka ka hanya ta kwarai Allah kai ne ma ke gaban jarrabawa cikin ruwa sahiya ingantacce nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa yubtala mita ashaddu nas balam al anbiya thumma salihun fal amsal man amsal yace yubtala rajul bi yace ya taba dini yace annabi yace mahi wanda aka yi jarraba ma a cikin bayan Allah annabawa su na gaban su Allah ya jarrabawa yace ba annabawa sai mutane na kwarai kuma abin da yake biyowa baya ya ce ana yubtala rujul bi al-hasab dini ana jaraba mutum gwalgwadan addini yan kana fi dini salamatu zillu ana fil bala in ma kana addini ne ma Allah ke majaraba kenan kaga nan ai jarraba bawa ba wata matsala bace tsakanin shi da Allah inda rabo ma zai ce wata jarraba ta samu tsaye a wajen Allah kenan kar ka dauki koso daya ganin ka cikin matsala ka ɗauka wani abu da yawa haka suke cewa ko nama Allah wani abu ne ko ku ɗan kallo suka ce wani kuwa an ya ba wani abu ya ma Allah ba kana gani da kaza ga rushin lafiya ga ba kuɗi ga kaza cikin problem ya ma Allah wani abu ne kaga wannan ya karantar da mu lamarin ba haka ba ne lamarin ba haka ba ne ko mun karanta an yawan labarin annabin Allah ayyubu alaihi salam wanda cikin dai annabawa ne manzo ne na Allah amma ga annabi ayub cikin halin da ya shiga na rashin lafiya ta kai ga dukiya ga iya da Allah ya rushe iyan ya rushe dukiyar ya rushe lafiyar duka uku gaba daya bizar ban uku aka rushe wanda daya aka ma bawa yana iya shiga wani hali sai Allah ke mai yabo ni'mal abdu innahu awwab Allah ke yabo ma da irin wani wannan bawa mai koma zuwa ga Allah annabi ayub duka jarabawa da aka an wana ma adam shi kuma ba kwana ne ba ko wata ɗaya a likita ko wata biyu manzana ce sai da shekara wajen goma sha takwas cikin haka kai yanzu shekara mai kama abin kun an kare ma ko ya ce ma shekara kaza yake kaza ka mai hukumci ka ce kun kaza ya ma Allah sha takwas ya mutu ruwa ingantatta sha takwas cikin bala'i kurin bala'i ne duka bangare duk wani ya warke kowa abokan yan uwa ko ya tafi mai hakurin ma ya da kana ta bace amma Allah ya da shi me Allah zai kara mai daraja ne me ya muka labarin shi karshen al'amari kaga Allah ya doke wannan bala'i iyan Allah ya limka mai akan nada lahiyar aka bashi dukiyar aka bashi na da da shi ne kun ya tabbata an mai ruwan zinariya da azurfa daga sama yar ruwa ta inganta mazan sai ka cewa inda yake misalin sha'ir kurin daga saman shukuran zinariya ka cika wurin maimakon sha'ir wurin alkama arziki wasu sako shu ya cika wurin gaba daya ba kare ba ga diya ga dukiya ga lahiya ni'mal abdu innahu wa kenan haka Allah ke jaraba bayi sai Allah ke tawata Allah ke tawa am hasuntum an tadkhulu jannata wa lam takunu zalika khalmin qablikum am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lam ma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب na'am ألا إن نصر الله قريب
an wa'ana Allah ya ce am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum mithlu ma khalaqu min qablikum Allah ya ce shi muta kuna tsammanin haka kurin a tabbas za ku shiga aljanna a tabbas irin abin da ya sami yan farko bai same ku ba haka kuke zato to wannan yan farko ce masakin ba sa wazara wannan yan farko kafin ku sun sami jarrabawa ta bala'i a gangan jikinsu a rayuwa sun sami cikas a gaya maka wuyan da suka sha hatta ya kula ta wazirzilu an girgiza su su ma sun girgizu an girgiza su hatta ya kula rasul wani zima'au hatta manzan na Allah abin zai ishe shi da masu imanin sai mata na sauran Allah kai da abin sun kai gaya yoshi Allah da kai yoshi Allah ka taimakon shi yoshi Allah zai ka taimakon shi suna neman taimakon Allah mata na sauran Allah Allah na sauran Allah kare lati nan tana nan kusa tana nan kusa na sauran Allah kenan bayan an sha wahala ta ko Allah ka taimakon shi kenan jarrabawa wani abu ne wanda Allah ke ba bayi na kware ma kaka ɗauka wani wai Allah bai san ku ne misali cikin sai bukatu cikin sai musulmi khabbab bin al-arat ya zo farko farko abu manzana yana maka bala'i ya bala'i an kashe wani an bige wani ana wani azaba khabbab ya suka manzana a cikin inuwa ka'aba ya ce ya rasulullah Allah tasuru lana Allah tadku lana ya ce ya rasulullah abin ya kai gaya ka kan mana musulmi Allah ma ya zo zana maka na nasara Allah abin ya yi gaya kada ta wuce muku Allah ya shi kamar addu'a ya rasulullahi manzo ne kace ya shabab yace inna kan inna man kan qablakum fa yace yukhad rajul fa yufra lahu yace akayan kai ba kayan ku yace dan farko kanu yace za a zo da mutum a yi rami a gina rami a saka shi a kawo si min sha a raba shi gida biyu ko ka yi rinda ka koma addinin wadda ka kafuce ma Allah ko a yanka ka iya kallo a gaban nan wani za a raba shi gida biyu ana yankawa bai yarda ba har a raba shi gida biyu yace za a kawo kamar matsayi na na ƙarfe ana tsakanin hata da da kashi ana tsokawa ana furtawa kai rida yace haka aka rika musu amma ba wanda ya bar addinin shi suka yi haƙuri a kan imaninsu ya ce ya ce wallahi da tumman da lau haɗa al'amar lakina ta sa jiro ne annabi ce na rantsi da Allah khabar na rantsi da Allah wannan lamari na islam wallahi ya cika gaugawa ce kuke gaugawa ce zai cika kina maza da ya samu jarraba irin wannan ba kina wannan abu ne sannan ne jarraba da aka imani ka samu jarraba ta kowane bangare da haka kowane ka dogara ga kuka rike addinin ka amma ka tuka ta asabu asabu da hudud asabu da hudud su ma wala ne sun yi imani kisa ce doguwa ta kace ne imani suka yi da Allah aka tattaro duk wanda ya imani da wannan ya aka tattaro su aka hura wuta aka yi gada aka yi rami ko ka koma addinin gargajiya ko a saka ka wuta iya kallo a saka shi a tura shi wuta a kan kai kan dan wanka a tura shi ya kone rumus kai ma a zo yaya kai ma eh ni ma sai hada a tura shi manzon da ke cewa a wannan halin wata mace ta zo da ɗanta a baya to mace da ɗa manzon da ke sai da ta zo gab da rami sai ta ja burki ta ki jin wannan ɗanta ke ji Allah shi manzon annabi ta wanda Allah ba uzurin magana sai Allah ba wannan yaro uzurin magana ya ce ya umma sabiri an ji alhaq ya ce ya umma yi haƙuri kira kan gaskiya ko ya tawada kenan jarabawa suna Allah ta cikin bayan shi shi Allah ke cewa a hasiban nasu an yutaraku an yaqulu amanna hum la yaftanun mutan suna tsammanin za a bar haka kullun tubus a bar su ba jarabawa dan sun imani ba jarabe su ba la Allah ya ce wa laqad fatanna idan makabali ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ce wala qad fatanna alladhina min qablihim wannan sunna Allah ta ce mun jarrabi al'ummomi kahin su Allah yana haka falai alamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah dan ya bayyana la ta komi Allah dan ya bayyana a gane mai gaskiyar imani kuma a gane mai ƙaryar imani ko duk jaraba in ta zo wata bala'i sai ga an watsi sai kawo ya ga babu wani kawai ga babu wani ya tsere Mm. wannan haka wanda ya abin da ya kan wakana da ya kwanakin bayan farfarkon suna irin da bala'i ta yake yasu da wajen lake wanda wanda ya kamar suka abin da aka gaskiya Allah jaraba na kan jaraba da kada wani hayaniya wani lokacin hayaniya sai ga su wasu hazawa sun hazawa karatu sun hazawa sun gaba daya da ka ainihin ɗan fiya fiya sai ka ainihin jaraba ya gudu ka ainihin su Allah ke yi ɗan wani abu ne da sananne kuma me yake wani yara ku tambayi uwayen ku da wasu ɗan farko ko abu da sai ku abin da aka yi ɗan wani abu yau da magana mata mata suna ƙwarai ina jin ina musu wallahi farkon suna yadda titi ana jin ana musu ɗan nishiya ana jibin su mata mu mata farko farko mata suna jiwa ake wallahi kuma malami yau to a hihi ne ke wa zaka ce ku je ku ga mata da yara Allah malami wa jiwa ku ga mata da yara ka iya zuka yara akan su jeji mata masu hijabi wa'in ninja sai suke yan wasu karki suka suke suka mika shi suka ce dole aka jewa kai za mu kashe suke yan wasu kashi hakiyar suka suka ce wallahi kayi kaza kaza kayi a ce matan mu ce wallahi duk matan da aka jewa yadda zan fara wanda zai hasa kai kwamfariya daga abin da aka yi a kwamfariya ne karshe Allah shi ka hasa isa Allah shi ka shi aka isa an turo wannan safatar a turo shi sarsakin ya ce malam wani ya ce kunje za ku kashe shi shi ya tamba shi wasu ce wasu kashe gidan da shi ya ce ya ce za ku kashe shi shi ne ya kara kasar da ce ya hodi kuma ya za a yi kun ce ya hodi me za a yi kuma ya ce yanzu ce mishi ya ce wasu a ta ƙungiyar ki sai ce ta ƙungiyar ta kawacan kaza ce mishi ka yi a takaice da wani abun haka aka yi kwarai allah taimaki mata kuma daga baya alhamdulillah dai sai na ji wannan malamin bayan shawu ya can a radio ya ta hijabi har ƙasa wallahi ta ya ƙasa hijabin guntu bacin bacin har ƙasa hijabi da girki yake kuma shi ne wani aka jaji yana kama da yara sai Allah ke yi to kan goka da yanzu suka haɗu suka ji mu ne su me zai ga nan tari kuma tabbas Allah da bada lada zai ba su lada na kan wannan sunan hijabi sun sha wahala mata farko Allah saka musu alheri kiran wannan jarabawa haka aka tashi da ita sunnar Allah ce cikin annabawa a jarabe ku kamar za a kare da ku an kare ku shike na kare kuma ga Allah ka abin ko labari eh labari ko wallahi ban man ce yan wallahi abin mamaki cewa eh tsohuwa ta ba ba ta karatu wani iski da ce mata za hada da inzala amma ina za har kashewa Allah ta ce mishi yau an mutu ma a banza ba zai kan addini domin wallahi ta gama shi kuma ta yanzu wani sabon da mata ta ta mutu a banza ba zai kan addini mutu mu shi ke nan wallahi wuce wuce ka yi mutu haka nan wasu a kashewa ne kuma shi ne wani kashewa Allah ka rasa musu Allah ya ce kenan mun fitini yan warko kuma Allah iya haka don a gane masu gaskiyar imani a gane makaryata am hasiban ladina أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون nan kuma Allah subhanahu wataala iya magana da bangaren masu ta suna shigantaka suna taɓarna Allah ke da su Allah ce am hasibar da zina ya amalu da sai ya kari sabakuna shin wai waɗanda suke miyagun aiki suna tsammani ne sun sha mana sun gagare mu ne da muka kyale su Allah ce sa'a ma ya hukumun ɗan haka suke tsammani wannan abin nasu hukumci ya muni Allah wadda wannan hukumci da su Allah daga Allah ta lalace Allah iya ta lalace ga fada kenan ba Allah ba bar ba tsira kai ba kai jiran kamun Allah kurum kuma duk lokacin da so
من كان يرجو لقاء إن أجل الله لآت وهو السميع العليم na'am to duk dai wannan bayan wannan abin kai da kawo Allah ce shi dai man kana yarju da ka Allah dole yake da imani fatar gamuwa da Allah samun sakamakon Allah ka ci gaba da yadda kake fa inna ajalan la la'at abinda Allah ya kauli tabbas zai zo koyaushe kenan ka ci gaba da kan hanyar neman da Allah a nan burinka yake wani kuma lamari na Allah kusa ko nesa amma alƙawarin Allah tabbas zai zo zai saka ma duk wanda ya nemi aiki dan shi tabbas zai saka shi kuma shi ne kuma huwa samiul alim Allah mai ji ne game da bayan shi kuma masani ne akan komai dan haka mun jahada ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Allah ya ce wa man jahad duk wanda ya sa ya kokari ya yi famar aiki kokari da ma'ana dan lahirar shi da nan jihadi ta kowane bangare ne duk da cewa akwai jihadi na rai kuma da jihadi duk abin kokari ka yi zuciya da wani zuciya ba ta san wahala duk wani abin da zuciya ba ta so sai Allah ya yi bayani akan cewa wa amma man tsaga wa ashirar hayatar duniya
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wanda ya tsaurin kai ya zaɓi rayuwar ta- rayuwar duniya ke na zama ɗan tamori shi ɗan tamori ne abin da ya so zai yi to wutar jahima ce makomashi amma ya ce wa amma man khafa maqama وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى yace wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'an al-hawa kaga wanda yaji tsoron tsayawa gaban Allah gobe kiyama kaga wa naha an-nafsa 'an al-hawa ya hana zuciyar shi abinda take so asan ɗabi'ar zuciya ta more ne ta ji daɗi ta huta yayi yaki da zuciyar ya hana ta abinda take so to wannan kala Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce makomashi ƙwarai ne daga cikin aikin farko yaki da zuciya kana so kana so har ta kai wata ranta dangana shi mara kibar misali zuciya da yaro ƙarami wanda yake mana wanda ake ake ba shi nono wanda yake cewa annafsu katifin in tuminu shabba ala hubbun rada wani tuftum jan fadari yace zuciya kamar yaro ne wanda yake shan nono in za a bar yaro ƙaramin shan nono zai zama babba ƙato iya shan nono amma idan uwar ta ne ta yaye shi iya ƙaramin ya zo ta ture shi ya zo ta kaɗe shi kwata ta zo don bai sha kwata ta kusa bai sha ya ƙare da shi ita ma zuciya haka ake mata tana so a hana ta tana so har ta dangana ta rika kyamar wannan abu shi ce mataki na mujahala da zuciya ke wanda ya ƙoƙari ya yi aikin ƙwarai to ya sani fa inna ma yujahidu nafsi ya wannan kokari dan amfanin kanshi zai koma ba Allah bai wa duk wanda ya aiki kwarai kanshi yawa muna misali fa nafsi muna sa fa alaiha duk wanda ya aiki kwarai kanshi yawa da shi ne abin zai amfana ba Allah ba Allah kurin fadala ce ta Allah rahama ce ta Allah ya baka sakamako na gidan aljanna amma ba shi kawa ba kanka kawa yace inna la la ghaniyun 'anil 'alamin kuma Allah mawadaci ne game da bayin shi bai bukatar komai a wajen bayin su suke bukata a wajen shi wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ce waɗanda suka yi imani kuma ba imani kaɗai ba kula shi imani ce aiki na ƙwarai kenan imani kaɗai bai wadatuwa inda imanin gaskiya ne sai an gama shi da aiki na ƙwarai sun yi imani kun ba sun yi aiki ba ta ce wa amilu salihat sun yi aiki na gari amma shi ne yaya za a aikatan aiki na gari wanda ke da kyau wanda ke da lada a wajen Allah mahalici in ba ta hanyar manzon da Allah ya kuma shi ba shi kaɗai ne za mu yi sanin hanya ta samun aiki na ƙwarai ta hanyar wanda Allah ya kun zuwa gare mu ya isar mun sakon Allah sau ke dole ne san aiki na kware da dole ya dace da sunna Allah taimake mu ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware da nukasiran na anum sayyatihim za mu kankare musu kurakuran wannan jibiyar nan a san da suka yi amalu kuma za mu saka musu sakamako mai girman mai girman aiki da suka yi nema menene cewa iya karantar da mu ashe imani bai hana aiki mara kyau mai imani ba mala'ika ba ne mala'iku ne ma'asumun suke da isma garanti daga wajen Allah ta ba sa kurakure a majin imaninka kana iya laihi amma bambancin mai imani da mara imani shi mai imani in ya tsallaka yana komawa والذين زفلوا فاشة عذروا أنفسهم ذكروا الله والذين زفلوا فاشة عذروا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
aya an kawo ta a cikin labarin mutaqin bayan Allah ba tsoron Allah an kawo halinsu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah so da idan suka yi wani laifi ko suka tobara hakin ne imani zai yi laifi da imanin shi yace zakarullah sai su tuna Allah ba su afka fastaghfiru lidhunubihim sai su nemi gafarar laifin da suka yi yace walam yusru wala ma fa'aluhum alamun su masu imani ba sa ci gaba ya zama da musu dabi'a hali ne da kullum bayan sun ga rukunin sai mai imani yana iya aiki mara kyau amma da gaugawa in ya halka iya tuba ga Allah subhanahu wataala na ga kenan aqida ce da aka jama'a dan mutun ya laifi kurum ba ta cike yautar ga layi a zai iya laifi duk imanin shi duk shaytan andewa adam iya karanta da baka sai kaza mana kaza kuma kullum mutum ya nemi gujin kariya Allah ya sharri shi jiba adam jiba na gamidiya jiba ma'is musulmi da sahabbai ne amma shi dan yau da su suka abuka zina kuma ka san imanin ba ma imani mutumin da ya zo gamidiya ta zo mata da ya zo ta zo ta ne rasu lai ba wanda ya kama ta ba wanda ya ganta ta yake manza ta ya rasu lai na zina ka tsaka ke ni kuma ta san haddin Allah kashe ta zai ta kanta ka kanta ana kai gaban wani imani ma haka shi ɗin da yau da reta manzo Allah ce ta je ta yare yaro ta je yaro kuma ta ayu ta dawo ta ce yaro har ta mace ta bar kanta annabi asa aka aka jehe ta an zama sallah umar ta rasulullahi za ka mata sallah ta yi zanar ya ce umar gafara ce gawara umar tonin ta yi tubu da in za a rama mutum saba'in mutum ta shi su akwai tubu da ta yi tabar kanta a yadda allah kanta kanin wani a takaici ne in su ma a jikin ma sahabi ne zo yi ya su da nazina kuma da kawo da kayata suka bayani ya kuma tana ta su da nazina a tsarkake ni annabi ya haka hidda su uku yan wa a takaici irin wannan ka ke iya karantar da kai ashe imanin ka bai hana ka bar hanya kuma kan wani ne ka ce shi ya gama yawo a nan sashen hanya a nemi janyo shi a nemi ya tuba kuma babu wani alaƙa ni na mutu daban Allah kenan ka nemi tsari Allah kare ka daga sharri shi ɗari wanda ya wada a yi ƙoƙarin jawo shi a mai nasiha Allah sa ya komo kata shi kenan kun yaji Allah taimake mu kenan wannan ya kada Allah ce to su masu imanin Allah ce wanda suka yi imani suka yi aiki nagari da nukassirar na anu sai ya ce za mu kankare musu kurakuransu kaji ولنجزينهم آثر الذي كانوا يعملون كما زام سمسا كما كومي زا للم كامل تلالين سكي دم فدرة الله كنا كنا من ليه من إيمان كشكولي تكبا
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا Allah ke umarni ga ɗan adam game da ɓangaren uwaye guda biyu Allah maka wasiya shi umarni mai ƙarhi cewa kyautata ma uwaye wata su ne mafi girman haƙƙi a kanka bayan Allah subhanahu da na sallar sallar su ne mafi girman haƙƙi kanka kuma ta husna Allah ka ranar bai jero ba da kaza da kaza da kaza da kaza duk abin da yake kyautatawa ne abin da ma'aiki ke bukata ka mishi wani bai bukatar biyan ka ya ma ya baka biyan ya bukatar ladabi da bin abin da ya ce da abin da zai ji daɗi ka mishi ka mishi wani ya bukatar biyan kudin ce wani wani ya bukata ta aji a gaida shi wani bai bukata ka zama ya wuce ta shi ba dole bane mai kullum sai gaji a wani ya dace da bukatar shi shi ne duk abin da yake nagari wanda zai faranta ma a hirai Allah maka umarni kama ma yi wani abin da sananne to wannan abin da Allah shi ne ka ta mas'ala wa in jahada ka da tushraka bi ma laysa laka bi ilm fala tu'min duk da wannan matsayi da Allah ba ma yi in ya nemi ma ya sa ka gama da wani mana ka yi shirka da Allah to a nan ya huce gonar shi ya huce iyakar shi a nan ba a mashi ɗa'a wannan korowar cikin sai musulun annabi sallallahu salama ya kawo wannan aya akan bayanin sa'ad bin abi waqas wannan iya daga cikin wannan aya ta saka ko irin dabi'a abin da yau kan gare su sa'ad bin abi waqas sun sai musulun ko shi ta ce sa'ad ka bar wannan addini idan ba ka bar wannan addini ba zan bar maka tarihin abin aure haka mutu zan wasa ci da sha har in mutu a ce ga wanda kuntu koshi kuntu shakashe koshi ta ce daga yau ba na ci ba na sha zan mutu saboda kuntunka tsohuwa kuma da gaske take kwana ɗaya wuni guda ba ci ba sha kwana na biyu uwa wuni ba ci ba sha ta galabe ta ya zo ce umar ta abinci ta ce a ya ce kwana uku ido ya rena hata eh don ana neman tafiya biyan nisa a nan da ya ce umar abin da zan gani ce wallahi inda kina da rai ɗari ɗari ina kallo wannan yahuta akan yunwa bai ita ba ya komo wannan wuta wala ranki ɗari zai kare gaba ɗaya ba zan bar wannan addini ba wata kasa da gaske ki kuma ta nema ta kawo ya ta ɗauki yajin aiki yajin ci ta ko da za ka da gaske ki kuro yi da mutane abu ya dama uku kada uku dan abu za a biya dama ya kusa ke gida kwaɗa ka ƙi da ya ce ba ƙi da ya ce za a yi shi ka tsawo ya ta komo kenan almuhim cewa ba a musu da duk da an ce a musu da a nan suka ce ina mata azubin ma'aruf mazala ce ana ma da wani ta amai an waye da ake umarni amai da annabi ana da cikin abu na kwarai duk wanda aka mai biyayya shugaba ne uwaye ne wanda gaba ne ana da'a ga kowane ne cikin abu na kwarai ba a da'a ga Allah cikin saba ma Allah kamar yanzu nawa uwayen ke saka balle magana mata tana gidan mushin tana zamanta ko ta daga mata da wani malamin su ko na boka kije kije ki mallake shi balle mata wallahi da yawa suke sa ɗiyan su mugu hanya a gama ta da wani malamin su da wani boka a tura ta wani kisa kasan gado kisa kasan matashin kai ki wannan dina gidan armonsu in ma musu wuta ta tabbata ta nemo ta aika mata da dan jaraba wallahi kaga wannan nan bai kamata ki ma wuce da ba an habba ta gane ba to ke kake fita kai ki bi umarninta da bin din tsubu sa mutum ki magani a cikin abinci ko kasan matashin kai ko kasan ina ne kai ki shirka ce da Allah a yanzu ma ana mun ana yin shi wallahi da yawa ta sa sai muku hanya to a take uwaye kai ko ta ta take wala zan tsire zan tsire miki mu take ta mu take ta zan tsire miki Allah tsire miki ta ce Allah tsire Allah tsire miki Allah tsire miki take ta ko shi Allah tsire miki shi Allah ne zan raba Allah ne zan miki tsare ta ko ta ta tsire raba ta Allah bai tsire miki eh ire take Allah ke a hira da mun Allah tsire wa da ki da a takaice ne ba mata da akuru kenan Allah ya ce kenan din suke fama kakka musu da'a ya ce ilayya marji'ukum dukan ku da kai da ma'aiwan gaba daya za ta tara makomako tana gare ni Allah ce za ku tattara ku koma ga Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba kowa labarin sakamakon abin da kowa ya aikata a duniya shi Allah ya saka ma kowa gurkiya والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا ميمتا دول سكي إيماني سكي أيكي نغري لندخلنهم في الصالحين القول أنت زي ساس تكين باي نقوري ونسكي باتشيسو kira alƙawarin Allah ne in dai kayan imani da aiki na kware sai saka layin bayan shi na kware Allah samu cikin layin su wa minan nasi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
nan ma Allah subhanahu ta'ala na ba labarin kalan wasu mutane wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah daga cikin mutane akwai wanda zai wadi a baka cewa yayi imani da Allah amma fa idza uziya fillah ne samu jarrabawa aka cutar da shi akan addinin Allah ya sha wahala ya sha wuya sai doki wannan abun kamar wani Allah ne mai wata azaba sai ya hushi ya mai da wannan abun kamar cewa inda abin kudin da abin haka ba sai ya hushi gaba ɗaya sai bar addinin dalilin ya sha wahala akan addinin don kan abin ga Allah kamar Allah kenan ya bar shi haka da a bar shi kenan ba wata fa'ida akwai masu irin wannan halin suna zama inda daɗi in ba daɗi su ja da baya kamar na ce wamin da zama abdullahi al'arsa wamin da zama abdullahi الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله يتي ومن الناس من يعبد الله على حرف أتكين متاني أكوي وندك يبوت تام على أجابة yana ana bishe gaba ɗaya ba a gefe iya na baki baki iya jira in ta daɗi fa yana samun haruta ma'annabi in ta daɗi ya ji daɗi da ya ci ko addinin da ya kama suna an kuma shan da iya ta kamar da ta he nutsu ita ma annabi he nutsu he shiga bari a yi da shi inda da yi iya ji komi ta daidai da mun ba yi kuma na shi sama sama ne ga abin da za a yi ya za a yi in ya mai kauya in ya ga dindinta da kyau ita ma annabi he nutsu wannan sabatun fitinatu galaba lawaje ne dan uwa da ya shiga ma ya ga matsaloli problem ayyawa wani ita mana ne a haka masu ciniki a waje na yawan buwai ya bayar sun da zai sun da shiga bana amma da bashi nake ango an tsare ni ba sai ka kai na ya haɗa jiya ya haɗa jiya ya haɗa jiya sai an mai tawa ya haɗa kaji ango me ka suke ne ya ne ko Allah kiyaye na ce ka haƙuri ka haƙuri ya ce kuma kwarar da ɗan gobe haƙuri wanda jaraba ce daga da kwarar abin da na gari a wata kayi ya ce idan ya samu matsala fitina zai juya mana ya kuma gidan jiya kenan allah kiyaye kenan akwai irin wannan kalakin mutane masu mai da azabar mutane fitina kamar azabar allah ce wala in ja'a nasarun min rabbik la yaquluna inna kunna ma'akum wanda daga cikin munafikai akan suka yi wani halin za su zo suna tare da ku a baka amma a zuciya ba sa son suna kulla fitina cikin masu imani da goyon bayan mukiyar addinin Allah amma cikin ku su a baka a gangar jikin su mazuciya ku ba ta tare da su idan suka ga kun samu wata ganima an samu ci gaba za su ci ai tare muke da ku a raba da mu a tare muke inna kunna ma'aku sai Allah ya taimaka magana da irin wannan mutane da suke irin wani yaudara kansu a walaysa la bi alam bi ma fi sudur alamin shin kina wai ba san ba cewa Allah ya san zuciyar bayi ku ji wannan munafikin ku zo a yi ku da masu imani amma a zuciya ku ku tare da su ku san ba cewa Allah ya san ku ya san halin da ku ciki ku kuma kama Allah ku su sani ba in su musulmi ba sani ba wasu imanin ba su gano abin da ka zuciya ku ba ai Allah ya sani nan na iya tsoratar da su da kamun shi shi Allah ya san su muna hukai Allah ce wala ya'laman Allah allazina amanu wala ya'laman Allah allazina amanu wala ya'laman almunafiqin ‘yan wani samun wannan jarabawa Allah ce, wala ya alama nan lahar da zina amanu, Allah yakan kayi wannan jarabawa wani ya muna hunci wani mai imani ya tabbata, Allah su iya haka dan Allah ya bayyana, Allah san kwami dama, Allah zai mace ɗan haka ce na ilmata zuhur Allah ya bayyanar da abin, a bayyanar da masu imani su bayyana ga masu imani kuma a gane su waye munafukai sai Allah ya kai jarrabawa lokaci zuwa lokaci dan a waye dan ma dan kabewa suke cewa ci gaba
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكاذبون
التي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحامل من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وانا ويا وكان horako horakon musulunci masu rauni masu imani game da shugabanni jagorori na ƙure shawa kahurai don ba sa jin yauninsu sai suka musu abin suka ga dama don su ne ya kuma yi marasa kima a cikin garin maka sai suka maka abin suke so daga cikin abin da suke ga masu kima masu rauni kuna maganar in kun bi mu za mu ku azaba za mu kaza kaza kaza a istabi sabina ku zo ku bi hanyar mu da muke bi in kuna gudun gobe kiyama za a kawo dai gobe kiyama mu za mu doki zini na ku mun doka abin azaba akwai azabar ka zo ka bi kurin ka zo ka bi kurin ka zo ka sari a tsaye da kai kurin ku zo ku ba hanyar da muke yi in kuma tsoron wani kamu ne gobe kiyama Allah zai kama ku inda azabar mun ɗauka azabar mun ɗauki laifin naku wannan kuma magana ce Allah ce ma bi hamlin na hataya mu ce alhali ba su ɗaukar komi alaihin wa'innan bayi ba mai ɗaukar laifin wani kai Allah ya barka illa laifin batar da shi da kai in wannan za ka yi mamaki irin mutane masu da'awar musulunci daga cewa wai duk mabiyanmu duk abin da suka yi mun ɗauke masu bin samun komi kuma cikin gobe kiyama za mu su garanti da abu ne a rubuce an ka karanta ya ce ka shari ko ba gane ba ba gane nasin ba nasin ne ba gane ba magana ce ta waliyai ba kowa ce gane ta ba haka ake cewa da yace littafai ne na munawwidi ba kun gano ba sai ka Allah ya tona asiri da mutum ya to asiri da Hausa ba da ba da Larabci ba da Hausa kun malami ne ba haushe iya yi wani bayani mun biye mu shikenan da abin da ka sai aljanna kuma wannan wai dan ma ana taka musu dukin ma Allah abin da ya wuce da abin da kike abin abin haka ne a rubuce a cikin al-tawakkul da ana faɗi ne a rubuce ya ci a shari ne to don Allah ya sa daga cikin su masar magana sai ta hutu a fili irin wannan kalma kalma muguwa ta kawo ta karara kuma da hankali mai hankali in ba ɗan ƙwaya ba bai da daita amma wai ka yarda tun da wa mana ya ce magana na kawunci a cikin karara ta kawo ta gaya ma Allah magana a gaya annabin magana kana ji da mutum ke wakana da na ga shari ne a baki wala duk wanda ya bar Allah har cewa yake magana cewa ahiri ya faɗi da daga a rubuce ne ahirin kiyama shidon da mabiyan shehuwa ne zai ɗauke su a cikin riga mai aljihu dubu saba'in zai shi za shi ahirin kiyama ka yi ƙarin sabi zai kai da kawa zuwa aljihu so dubu saba'in riga ce mai aljihu dubu saba'in kuma zai so dubu saba'in zuwa aljanna ya kai dawo ka yi ƙarin sabi in ya kwashe na shi kuma wa za a daga rubuce ko to za a baki irin yau kasu karanta tana wani kuma sun yarda a nutse a nutse da hudu ne ake yi kallon mutum ka san ta ya hudu su karya ce karya ce wadda karya ce a ba Allah shi ma ta kan ma Allah za masa moga Allah za masa moga wahilin kyau ka haɗa ku suna huce da kuku ba ma hisabi ba ke tsara sadaji gurin shehu ya kai ka ya ajiye ka a aljanna ba abba ko gidan gwamnati da jaka jaka ya dare ba ba a dare ba ta shirme ne to na abubuwan da zaka ce da hudu kamar shedi ne yanzu ga shi dai Allah ta a baki kada kallon mutum kuma da Hausa ba da Larabci ba ba za ka ga akai magana nasin bane ba nasin nasin waliye ne to ba haushi ne da Hausa yake kuma kana ganin shi kana shi ba ba ce suna ce ma sauti ne a ba san waye kada kallon shi Allah ya shirye da mu amin na kawo kenan kasa yaudare ku Allah ya ce wa ma bi hamil min khata'in shay ba ba wani da dokan lahi kowa Allah kuma ce innahum lakadibun ƙarya suke ƙarya ce Allah kai murana ta sai da sauran insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأما حنا ganin wannan sati ne za a yi wa'azi na kasa na neman taimako na wannan satin babu darasi sai rana ta yau sha sai satin sama rana ta yau wa'azi kenan daga yau wa'azi karatu sai juma'a waccan ta sama sha za a huta ke sha a talata ta sama wa'azi akwai karatu talata ta bayan wa'azi sha amma dai wannan satin ne ba amma da an kare wa zai juma talata insha Allah muka zo litinin ma muka zo insha Allah kuma dangane da yan uwa masu hanyar sadarwa an samu sabo tasha cikin dama akwai sunna TV akwai Manara akwai Africa TV na samu karin Albani TV Albani TV suna sa karatu mu yau dukkan juma'a karye goma na dare ake sawa su maimaita gobe sa karye shidda kuma da ƙare biyu na gobe insha Allah na gobe insha Allah tibi albani tibi ba albani tibi ƙare goma tibi ake sawa ta dare juma kuma su mai tara sai da shida kuma da sunan ƙare biyu na mutum sawa Allah Allah tamke mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa innaka lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh